الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وأنت تجعل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ne muku ganin gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a nawa ga wata 27 ko ga watan rabiul awwal haka ne 27 ga watan rabiul awwal shekara ta 1447 ko bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da nawa sha takwas ko sha tara sha tara ga watan tara shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri wato anguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan kuma shi ne darasinmu a wannan masallaci ne albarka darasi na arba'in da ɗaya. a cikin suratul bakara da muke cikinta wannan shi ne darasi na talatin da tara. darasi na arba'in da ɗaya a cikin suratul bakara darasi na talatin da tara. a wancan sati idan ba a banta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 169 amma za mu dawo farkon aya ta 168 saboda alaƙar ayoyin da za mu karanta da bayanai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a cikin abin da za mu karanta sa mu karanta daidai ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma kare mu daga karanta abin da ya kuskure ko fassara kuskure ya datar da Allah subhanahu wataala ya datar da Allah rahma Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ya ayyuhan nas kulu mimma fi ardi halalan tayyiba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متعلي كلوا مما في الأرض حلالا طيبا تشي واتو أبن ديك حلال وان ديك أبن قصة Allah ya kira ya ce kulu min ma fil ardi halalan ku ci daga abin da yake ban kasa na halal tayyiba wanda yake mai daɗi wato mai daɗi ta fuskar daɗin harshe da kuma mai daɗi ta fuskar halacci ko mai daɗinsa in ba halal ba ne ba kuma bai da daɗi in gane ko ko bai da daɗi in dai halal ne kuma yana da daɗi Allah ce wala tattabi wa kutuwa da shaitan kada ku bi hanyoyi na shaitan inna lalle da sha'ani da lamar yake shi shaitan din lakum gare ku adu mubin miki ne wanda yake mabayyana Allah ce inna ma ya amurkum bari ma dai cewa shi shaitan din nan ya amurkum yana umarta ku ne da su'i da aikata aiki wanda yake mummuna wal fahsha da dukkanin wani mummunan aiki na daga albasha kamar zina wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma yana umartar ku ku dinga gani dangane da Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba ku da sani sannan ya sa ku ku dinga cewa haza halal wa haza haram litaftaru ala allahi kadhiba kenan wannan duka wato shaitan yake sanya mutum ya aikata wa to shi yasa Allah ya ce la tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan hanyoyin shaitan suna da yawa Allah subhanahu wataala shi yasa ce khutuwat jam'i ne na khatwa kun gane ko zambiya zambiya ko hanyoyi na shaitan hanyoyin shaitan suna da yawa in ya kullo maka ta nan ya ka tsira sai ya kullo maka tun yana kullo maka ta hanyar abin da yake haram ne kun gane ko ya ga ba za ka aikata haram ba tunda haram a bayyana ke innal halala bayyana wa innal harama bayyana ko ba haka ba wa bainahuma umurun mushtabihat kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw kama qala alaihi salatu wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyana halal a bayyana take wa innal harama bayyana kuma haram ma a bayyana take amma kuma akwai wata matsala wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakankanin halal da haram akwai wani abu da yake kira shubuha in gane ko shi ga shi ba za ka ce mai gaskiya kai tsaye ba ba za ka ce kuma ƙarya kai tsaye ba an cakuɗa ko ƙarya ta ta kewaye shi ko kuma me ga shi wato gaskiya ce wato ko a ce ƙarya ce gaskiya ta kewaye shi to dan a hutar da kai wannan abin da ake cewa shubuha sai aka ce ka ƙyale shi ka nisance shi zala sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya fada wa shubatu ga faqada waqata haram hakika ya afka wa haram mun gane ko amma wanda ya nisanci shubha wa man ittaqa shubhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi duk wanda ya wato kange kansa ya kale daga shubha to hakika ya kubutar da ne addininsa da kuma mutuncinsa in gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali yace kamar mai kiwo ne yake kiwo sai ya zo daidai wajen shinge wajen wata ganuwa ta, masu wato masu shuka ko ka ce wani gardan kun gane ko jardan wato gashi ya taho da dabbobinsa zai ya zai iya kokari zai bar dabbobin nan su kai dab da gurin da za su shiga wannan wajen su karna ai zai kokari ya kiyaye ko to kai ya kai ma kai ya ba su su kai kusa da wajen wannan inda za su je su barna domin idan ya sake su ba shi da tabbas in za su ba za su je su yi barna to kaga wanda yake wato akan shubha wanda yake so ya kare kansa daga shubha to kada idan kamar yadda malamai suka ce idan nan ga halal kun gane ko kusa da ita kuma ga haram kun gane ko misali halal halal haram suka ce to daga halaltun nan ta farko kada ka je ta biyan suka ce ka za a ta farko ka ɗan samu nesantuwa da halal wato da haram kun gane ko idan akwai halal biyu kafin ka je ga haram to in ka zo halal ta farkon kada ka ƙara samu ta biyu domin daga ta biyun makotaka za ka yi da ne haram kun gane ko saboda ka samu saddin zari'a wato kan ya kafa ka je ka faɗawa abin da yake haram to shaitan kamar yadda na ce muku yana da wato yanayi daban-daban da ke zuwa idan ya zo maka da ta hanyar haram bai same ka ba kana da kamewa kana tsoron Allah ba za ka haram ba to yanzu sai ya je maka ga hanya ta ne shubaha kun gane ko mataki ne ga abu ya yi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ne kun gane ko ba ka da wato tabbas ɗin gaskiya ce ko ba gaskiya ba ne in ka ruɗu ka aikata wannan abin to hakika ya ci nasara abin ka nisance shi sai ka in ya toma ta hanyar shigo abin da gashi haram ne ko ba haram ba ya sa ka kai ta tambayin malamai ka tambayi wannan malamai ce maka to haramun ne sai ka tambayi wannan malamin kuma sai ya ce maka a makaruni ko ba haka ba wani malamin kuma ya ce maka to inda kaza dai kaza ne inda kaza har ka samu malamin da zai ce maka to ka je ya halatta to duk wanda aka ce duk mai neman fatawa gurin malamai daban-daban har sai ya samu inda ya fi mai sauki ya ɗauka to sai ya zama zindiki kun gane ko duk mai neman sauki a cikin fatawa yau ya je can ya fatawa ya ji ba ta sauki ba yau ya je can ya yi fatawa bai samu yadda ransa yake so har ya je inda za a yi masa fasha-fasha a yi mai yadda ransa yake so to daga baya sai ya zama zindiki sai ya bar addini saboda shi ba baya son wato sai ya je gurin wanda bai sani din ba ya halakar da shi ya halaka ya halaka da shi mun gane ko to shedan zai biyo maka ta wannan idan ya ka tsallaka shubha to yanzu ka bai ci nasara akan abin da yake haramun ne tsantsa ba bai ci nasara akan ka wajen abin da yake shubha akwai shubha a cikin sa ba yanzu sai ya koma mataki na uku mun gane ko sai ya tafi yanzu abin da yake halal din sai ya shagaltar da kai da halal idan ya shagaltar da kai da halal da halal da halal sai ya mantar da kai abin da zaka samu kusanci da falala a gurin ubangiji subhanahu in gane ko ko kuma a ce shagaltar da kai daga makaruni bari mu je makaruni makaruni a makaruni shine abin da baka aikata shi ba za ka samu lada ko ba haka ba za ka samu lada in baka aikata shi ba in ka aikata shi kuma ba ba zunubi amma dai da baka aikata shi ba sai ka samu lada don sai shagaltar da kai da abubuwan makaruhat in gane ko sai a ce maka wannan makaru ne sai ka dage a kanka ya shigaltar da kai idan ya rasa samun ka a nan dan sai ya shigaltar da kai abin da halal ne shi sansa ba lada ba zunubi in ba kai ba ba lada in ka yi ba ba zunubi halal ne shi kun gane ko ya halatta misali shan ruwan sanyi kun gane ko in ka sha ba kai laifi ba in ba ka sha ba ba kai laifi sai ya shigaltar da kai da irin abubuwan da yake halal ne a addini ya sa ka bar kulawa da wajibai da na filfilu wanda idan ka yi su za ka samu lada in gane ko to haka yake bi mataki-mataki duk inda har ya har ƙarshen rayuwarka haka zai ta bi kamar yadda ya tabbatar wa da Allah subhanahu wata'ala sai ya halakar da mu in gane ko sun mala'ati yannan min bayna aidihim wa min kalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin haka ya ce wa Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayuwarsa ya ci gaba da wannan amma kuma a wajen mujahada da shaitan din kai mumini sai ka ta samun lada a gurin Allah subhanahu wata'ala yana cewa kai kaza ka ki ka gane ko kana dagewa ka ki abin da ya umarce ka da shi in gane ko to sai ka dinga samun lada kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce zai ta umartar ka da abubuwa da inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha kun gani ko wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun kamar yadda suka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun burin halattawa da haramta ibn kathir ya ce dangane da Allah ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun yace wa huwa alqawlu ala allahi ila ilm shine yin magana dangane da Allah subhanahu wataala baka da sani ka dinga ce ai ya halatta ai makaruni ko kuma wai an su daga cikin mutane sai kaga suna kokarin ai Allah ma ya ce ka tashi in taimake ka ina Allah ya ce ka tashi in taimake irin waɗannan maganganun kai tsaye da za ka kawo kai tsaye sai ka ce Allah ko manzon Allah ma ya ce kai ka ji ana faɗa ne ka tabbatar Allah ya ce kuma Allah ya ce kan ka dinga faɗa irin maganganun haka nan to a ina Allah zina ce to buɗo Qur'ani ka ce inda Allah ya ce ka tashi in taimake ka ina za ka samu mun gane ko da irin waɗannan abubuwan kaga ai ba ilimi a ci maganganu ne na mutane da gobe har su wai a ce Qur'ani ne ko hadisi a ji abin da za a gai ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi in gane ko da ma za ka ce addinin musulunci ya nuna ka tashi ka yi aiki in gane ko sai ka tashi ka yi aiki Allah zai kawo maka wato rabanka amma ka ce Allah ya ce a tashi aina Allah ya ce ka tashi kenan irin wayannan maganganun duka bai kamata ba mutum ya ji ana faɗa ya tazara ko ya ta kawo wasu hadisai wayanda ba hadisai ba ne maganganu ne suka daɗe yau da gobe ana ta faɗan su har mutane su suka ɗauka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko to shine ce wa huwa alqawlu ala Allah bila ilm yace fa yadkhulu fi hadha kullu kafirin wa kullu mubtadi'in in gane ko aidan wannan cikin wa an taqulu allahi ma la ta'lamu zai shiga dukkanin wanda yake kafiri ne da kuma dukkanin wanda yake dan bid'a kun gane ko domin aqida ce ta kafirai kuma aqida ce mai kirkirar wani abu da zai ce wannan abin yana da kyau a aikata shi to ya zama dan gida shi ma yana faɗan abin da yake alallahi bila'i kun gane ko yana shiga shi domin da ka ce wannan abin a yi shi yana da kyau Allah ne ya ce yana da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce yana da kyau gashi dai ibnu kasir ne ya kawo shi ko ba haka ba duk da kararar da ka ce a aikata kaza a yi wani zikiri kaza adadi kaza akwai lada akwai samun kusanci ga Allah to ka sharanta wa mutane in dai ba a cikin Qur'ani ka gani ba ko a cikin hadisi daga ka ce a yi kaza akwai kyau akwai lada kaga dai a cikin kyau da lada dole sai an samu ɗayan biyu ko uku ko ya zamto wajibi ko ya zamto mustahabi ko ba haka ba ko ya zamto ja'iz ko ba haka ba to duka waɗannan nau'ikan abubuwan babu wanda ya isa ya zama ya kasantar da su a haka tsewa sai Allah kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka cewa mutane su aikata abu akwai lada ba tare da dalili a cikin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in sahabban nan khulafa ar-rashidun su ce ga wani abu addini su ma sai sun yi ijma'i sannan a ɗauka don manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidun domin idan suka ce abu addini ne manzo Allah ya nuna cewa lalle hanyar su ne kyau ce ba za su saba ba za su hada akan bata ba in ko ɗaya ɗayan cikin su ya faɗi magana ya saba sauran to sai a duba magana shi ce ta daidai da ta Allah da ta manzon Allah a bishi idan ta saba hanyar Allah da manzansa shi ma ba za a bishi kun gane ko shi yasa cewa sunnatul khulafa'i rashidin to kun ga anan dai Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadan mu da cewa bayan ya yi kira ga mutane ga baki ɗaya cewa su ci abin da yake wato wanda yake a ban ƙasa wanda yake halal kuma mai daɗi kenan a nan mafuhumul mukalafa duk abin da yake haramun ne kada a cike in gane ko hakanan duk abin da kuma yake zai in an ci shi zai cutar da lafiyar jiki shi ma ba za a ci shi ba in gane ko duk abin da yake shi yasa ya ce halalan tsayiba tsayiba anan yana ɗaukan abin da duka in an ci a jiki ba zai lalata jiki ba ba zai sa wata cuta idan yanzu ga abu Allah bai haramta shi ba amma kuma an gwada idan an ci shi a cikin jiki zai ɓaci ko zai sanya wata cuta kun gane ko ko zai sa mutum ya bugu ya yi baye to ba za a ci shi ba shi ma ya zama kabis ya zama tsayiba ya zama aksin wato tsayiba mai daɗi kenan ya zanto mai daɗi a lafiya da kuma halarci da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a ci kuma ba zai in an ci ba zai cutar da jiki ba ba zai sa wata rashin lafiya kun gane ko ba zai kautar da hankali ba domin haramun ne duk abin da zai kasance in an ci shi zai wato lalata jiki shi yasa Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan wato makiyi ne wanda yake mabayyani wanda yake kiyayyarsa ya fito da ita fili za ga duk abin da wato shaidan wato duk abin da shaidan mutane suke so su aikata za ga shaidan yana kawata shi kamar yadda hadisi ya tabbata daga bakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hujbatin nar bi shahawat wa hujbatil jannati bil makari an kawat an lullube wuta da abubuwan da mutane suke so kun gane ko mutane suna son music ko ba ka ba suna son me su tashi ko ba ka ba su ji daɗi daɗin da Allah subhanahu wataala ya haramta to sai shi ya dinga kawata musu idan aka yi kiɗa sai ya ratsa ma kwakwalwa sai ya sa ka dinga fitinuwa zuciyarka tana samu wannan kiɗan yana tasiri a cikin zuciya mun gane ko to shekan sai ya kawata ya sa ka dinga rausaya kana jin daɗi mun gane ko hakanan duk wani abu da za a ga haramun ne sai shaidan ya kawata mata ya sanya mata shi kana son sa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hujubatin naru bi shahawat an lillibe wuta da abubuwan da mutane suke so mutane suna son su yi caca ko ba haka ba to wuta mutane suna son su yi zina to wuta duk masu aikata wuta mutane suna son su yi su sha giya to duk mai shan giya Allah ya haramta in yana aikata an lullube wuta ga irin wa'annan ayyuka gane ko mutane suna so su yi ƙarya don su kare kansu to Allah ya sanya duk makaryata wuta za su in gane ko aiki ne na yan wuta mutane suna son su aikata rashin gaskiya duka dai da sauran abubuwa da mutane suna son su aikata za a ga to aiki ne na yan wuta shi yasa manzo Allah ce hujubatun naru bi shahwa abubuwa ne kuma da mutane suke son su aikata yana ba su sha'awa yana burge su amma wa hujubatul jannati bil makari an kawata aljanna da abubuwan da mutane suke ki mutane ba sa son su yi azumi domin akwai wahala akwai kishirwa akwai yunwa ko ba haka ba to mutane ba sa son su aikata amma kuma sakamakon da aikata azumi aljanna shi sa aka ce an kawata aljanna mutane ba sa son biyayya ga Allah da manzonsa amma an kawata aljanna ga waɗanda suke biyayya ga Allah da manzonsa gane ko mutane ba sa son biyayya ga iyayensu an kawata aljanna ga waɗanda suke biyayya ga iyayensu mun gane ko da sauransu dukkan kiwa is ala zalika duk abin da Allah yake so wanda mutane za ga ba sa so kuma an kawata aljanna ga irin waɗannan ayyuka ku sai mu yi kokari ma'aikata waɗannan ayyuka don mu samu tsira gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan din nan dangane da ku ko innahu lakum lalle dangane da alaka ku da shi aduwwun wato shi miki ne gare ku mubinin kuma wanda yake ya bayyana yayyasa bai koye mun gane ko shi yasa a wata aya Allah subhanahu wataala ya ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan gare ku miki sai Allah ya ce to fattakhizuhu aduwwa kuma ku rike shi maki ta yaya za ku riki shaidan maki ta yaya za ku riki shaidan maki shi ne ta hanyar biyayya ga Allah da tsa'a ga Allah ku duba ko da a cikin sallah in shaidan ya sa marar kanuwa bai za ka aikata ka gyara sallah an shar'anta maka ne sujada kabaliya ko me ba'diya babu abin da shaidan ya fi tsana a duniya irin sujada dan da ita ya fara saba ma Allah rashi da Allah ya ce ayi wa annabi Adam sujada yanzu kunna lil mala'ika tusjudu li Adam sai Allah ya ce me eh yanzu kunna lil mala'ika tusjudu li Adam fasajadu da Allah ya ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam sai Allah ya ce sai suka yi sujada illa iblis aba sai shaytan iblis shi ne shaytan mun gane ko sai ya yi sujada ga ya yi sujada ga annaba adam wastakbara yayi girman kai in gane ko shi yasa girman kai yana daga cikin manya manyan wato laifuka yana cikin kaba'i bai halatta ba ga dan adam yayi girman kai shi ne farkon sako da aka fara wa Allah subhanahu wa gani ko ya kiyaye sujada yayi girman kai yana ganin shi ai ya fi annabi adam domin shi an halicce shi daga ne wuta ya ce annabi adam ba an halice shi daga ruwa ko tabo shi yana ganin fifikon wanda aka halice shi daga wuta da kuma wanda aka halice shi da tabo mun gane ko kalaqatahu kalaqatani min narin wa kalaqatahu min tin mun gane ko shine dalilin sa yana gana shi ya fi batsayi yayi girman kai yaki to shi yasa in kai rafkan nuwa a sallah wa yasa ka kai rafkan nuwa a sallah wa ya mantar da kai shaitan wa ma an samihu illa shaytan ba shi yasa ba halatta ba mutum ya dinga cewa shaytan ya Allah ne mantar da shi a wa sharru laysa ilayka ba a dingina ma Allah al'amura na sharri lalle Allah ke sa komai ya faru amma an kai mantuwa sai ka ce shaytan ne mantar da mun gane shaytan ne zai zo ya sama mantuwa a sallah ka lalata sallar ka kamar ce kai kari ko kai rai sai aka ce ya za ka gyara an sunna ce kamar misali kamar ce kabbara guda biyu banda kabbar haram ko kamar ce tsayuwar karatun sura aka ce ka yi ne sai ka yi sujada kabali ko kayi rai ko kuma idan ƙari ɗaya a sallah sai ka yi ba'adi domin me in kai sujadan nan ne ka ɓatawa da shekar rai ka bauta dama Allah ka ɓatawa shekar ɗin da ya sa ka kai rakkon wannan mai rai ga anan fattakhizuhu aduwa ta wannan bangaren kaga ka riki shaytan a maki domin kai ma da kai sujada kabaliya ko ba aliya ka bata mai dare dan bai ji dadi ba sallar ka ta gaba so ya sallar ka ta face ji dadi ka tafi wa Allah da na kasu in gane ko in an tafi lahira ya samu rabansa ya samu yan uwa na shiga wuta idan ya kawata maka zina sai kai ji tsoron Allah ka roki tsari a gurin Allah ya kare ka baka aikata ba zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba tattakhiduhu aduba ku rike shi maki duk yadda in dai ka riki shaidan maki to ba za ka taba bari ya ci nasara a kanka duk lokacin da ya kawata ma sako ka dage ka daure ka ƙi to ka gaskata wannan aya ka yi aiki da ita fattakhiduhu aduwa kai ta kuma ƙara da azkar sabah wal masa zikiri na safiya da maraice in kana aikata su wannan ke Allah zai ƙara ba kariya daga shaitanu har na mutane da aljanu na aljanu mutane da kuma wato na aljanu da kuma mutane duka shaitanu Allah zai kare ka da su shi yasa Allah ya ce fattakhulu wa aduwa mun gane ko cikin suratul fatir inna ma yad'u inna Allah ya ce inna ma yad'u hifz na gyara na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir hakika shaytan yana kiran wato rundunarsa jama'arsa dan me dan su kasance daga ma'abuta wutar sa'i idan duk wanda shaytan ya kira ya bi shi ne zai zamo zai zamo daga cikin ɗan wuta mabiyar shaytan Allah ya mana tsari kun gane ko a kun ga a nan Allah ya nuna wato kai ma inda inda maki ne gare ka kai ma ka rike shi maki a wata aya Allah subhanahu wataala ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min dunillah haka wannan tambaya ce Allah istifham ne Allah ya kawo al-inkari kun gane ko istifhamul inkari tambaya ce wacce take ta inkari shin yanzu da hankalinku kuna tsane ku rikice kan da zuriyarsa da jama'arsa kun gane ko da danginsa ku riƙe su masoya majibinta lamari koma bayan Allah suwaye zuriyar shaidan zuriyar shaidan ko dai cikin shaidanin aljanu ko kuma cikin shaidanin mutane mutane da za su kawo muku baɗala cikin gari su kawo shirme cikin gari su kawo duk wani saɓon Allah cikin gari su jawo al'umma su shiga don a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala su da zuriya na shiga Allah ya ce to shin za ku rike su wato aba masoya ku rike su majibinta kun gane ko ku jibince su ku ɗauke su masoya kun gane ko ku bar Allah Allah ya ce wa hum lakum adu kun gane ko tare da cewa su ɗin gare ku makiya ne ku rike su haka Allah ya ce bi'sa lil zalimin badala tir da makoma kun gane ko ko kuma turda waɗanda suka kasance azzalumai su ne kafirai domin su suka rufi shaidan wato masoyi matukancin lamari da zurriyar shaidan ko ba haka ba to kaga musulmi bai kamata ya rufi shaidan wato abin so ba da zurriyarsa shine Allah subhanahu wataala ya ce turda abin da yake wato ga azzalumai da abin da suka rika na canji maimakon su riki Allah masoyi matukancin lamari kun gane ko sai suka bar Allah suka riki shaitan da zuriya to kenan duka wannan Allah ya nemi mana gargadi kada mu bi shaitan kada mu so shaitan kada mu bi hanyar shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi makiyi ne wanda yake mabayyana Allah ya ce inna ma ya'muru bis-su'i wal fahsha bari ma dai shi shaitan kawai yana umarta ku da abubuwa ayyuka muna in gane ko alfasha da wato alfasha kamar zina da sauran dukkan manyan laifuka bugu da ƙari wa an taqulu allahi ma la ta'lamun kuma ku din yana umarta ku ku dinga gani dangane da Allah subhanahu wata'ala abinda ba ku da sani ku dinga jingina ma Allah subhanahu wata'ala ko ku ya dinga sa ku ce kaza halal ne bayan ba halal bane ba ko kaza haram ne bayan ba haram bane ba kaga yana sa ku yi hukunci hukunci kuma haƙƙi ne na Allah da manzansa kun gane ko biya wanda ya halatta ya ce wannan abu halal ne ko haram ne sai dai Allah da manzansa kaga duka shaitan yana umartar mumirai ko kuma yana umartar mutane da wannan wanda ya ba ya bi umarnin shaitan ya halaka ko ba haka ba wanda kuma ya ki bin umarnin shaitan ya tsira Allah ya samu daga cikin wa'anda za su tsira Allah ya mana sani sai Allah subhanahu wataala ce
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون نعم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa iza ƙila lahum, idan aka ce da su, su suwa kenan kafirai, kun gane ko? Allah ya ce idan aka ce da kafirai, ittabi'u ma anzalallah, ku ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, ƙalu, sai kafirai su ce, ballat tabi'u ma alfaina alaihi abana, a'a, mu dai za mu ba abin da muka samu iyayenmu a kai. kun gane ko ba za mu bi abin da Allah ya sauka ba sai su yi musu su ce ma Allah wato su ce wa manzo idan manzo ya ce su ba abin da Allah ya saukar sai su ya su za su bi abin da iyayensu suka bar su a kai suka samu iyayensu a kai ai ma wajadna alai- ma alfaina alaihi ma ma alfaina alaihi abana ai ma wajadna alaihi abana abin da muka samu iyayenmu a kai shi za mu bi Kun gani ko wannan duk mutumin da ke nan zai dinga in an mai nasiha ko an ce mai ga abin da yake daidai ya dinga ba da hujja da abin da ya samu iyayensa a kai mutukar wannan abin da iyayen nasa ya same su a kai ba daidai ba ne ba ya dinga ba da hujja ko sunna ce ta kafin gane ko su ne idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku ba abin da Allah subhanahu wataala ya saukar kenan na littafi qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana bari dai mu za mu ba abin da iya muka samu iyayenmu a kai in gane ko Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun shin yanzu din za su bi iyayen nasu akan abin da suka za su bi wato abin da suka samu iyayensu a kai awalau kana koda ya kasance aba'uhum waɗannan iyayen nasu da suka ce mun gane ko la ya'qilu na shay'an ba sa hankalta komai na shari'a mun gane ko ai la ya'qilu na shay'an min al wato min amri din ba sa hankalta komai na al'amarin addini ko da wannan abin da suke akai bata ne haka za ku bi su mun gane ko Allah ya musu wannan wace irin tambaya ce istifham ne al'inkari tambaya ce ta ana zarginka ana inkarin abin da kake faɗa yanzu ko da abin da iyayenku suke a kai ɓata ne ba daidai ba ne ba shin za ku bi su ku bar abin da Allah ya saukar? kun gane ko? kenan ana musu wannan tambaya don a nuna musu ba akan gaskiya suke wala ya kuma ba sa kai shirya wannan abin da suke a kai ba ba abu ne wanda yake shiryayye ba ilal haƙin zuwa ga gaskiya kenan wannan Allah yana tambayar kafirai tambaya ta ƙure tambaya ta inkari Allah ya ce musu ittabi'u ma wato wa idza qila lahum idan an ce da su ittabi'u ma anzala Allah ku ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ku gane ko sai su ce a ballata biyu ma'alfaina alayhi aba'ana bari dai mu za mu ba abin da iyayenmu suka muka zo muka tarar da iyayenmu akai ko kuma abin da muka samu iyayenmu suna kansa ko abin da muka samu iyayenmu sun bar ma mun gane ko Allah ya ce awalau kana aba'um la yaquluna shay'an shin ko da iyayen nasu la yaquluna shay'an min amrin dinin jimalan da jalalain ce ko da ba wato iyayen nasu ba sa hankalta komai na al'amarin addini wala ya kaduna kuma ba sa shiryuwa zuwa ga gaskiya kenan hakan za ku bi su akan bata kenan kada ku bi su akan bata idan kun tabbatar ba akan hanya da suke ta daidai ba ba a kan hanya ta shari'a suke ba to kada ku bi su mun gane ko ku bi ku bi su akan gaskiya abinda kuma suke ba akan daidai ba ku bar su a wannan abin kada ku yi musu biyayya ya Allah ya ce to su kafirai ga misalin su wa masalul ladina kafaru mun gane ko misalin waɗanda suka kafirta mun gane ko ka masalin ladhi yan'iqu Allah ya ce kamar misalin wanda yake wato daga murya mun gane ko bima la yasma ga abin da baya ji mun gane ko illa du'a'an wa nida'a sai dai wato kira da kuma sauti nan Allah subhanahu wata'ala yana so siffanta mana kafirai da kuma manzon da yake kiran waɗannan kafirai mun gane ko bari mu kai karshen aya sai mu dawo mu tafsiri da kyau Allah ya ce to misalin su kafirai da waɗanda suke kiran su zuwa ga hanya ta kwarai kamar wato mai kira ne ga waɗanda ga abin da baya jin kiran da ake kira sai dai ya ji kiran ya ji ƙarar kira da kuma sauti illa du'a'an wani wani da sai dai kira da kuma ƙarar sauti kun gane ko Allah ya ce to fa su kafirai ga su kofinsu sun mu su bebaye ne kun gane ko umuyun afwan sun mu su bebaye ne bukumin sannan su kurame ne kun gane ko wato bebaye ta hanyar ba sa iya magana bukumin kuma kurale waɗanda ba sa ji kenan ba sa jin gaskiya ba sa iya faɗanta umuyun su kuma menene makafi ne fahim la yaqilun su ɗin ba sa hankalta kenan ba sa hankalta gaskiya ko kuma ba sa hankalta abin da ake musu na wa'azi kenan fahim la yaqiluna ay la yaqiluna al-mau'iza ba sa hankaltar wa'azi kun ga wannan ayar wato malamai sun kai komo wajen wato wajen da ba da bayani dangane da misalin da Allah subhanahu wata'ala ya buga da Allah ya ce wa matsalin ladina kafaru mu ɗauka ayar ta farko Allah ya ba da labari ga yadda kafirai suke idan aka ce su bi abin da Allah ya saukar sun su ce a su abin da suka zo ba za su bi abin da Allah ya sauka ba za su bi abin da suka samu iyayensu a kai kun gane ko Allah ya zarge su ya ce to to ko da iyayen nan naku abin da suke a kai ba to abu ne wanda yake ba na gaskiya ba ba sa hankalta ko da iyayen naku ba sa hankalta wani abu na shari'a na shari'a musulunci kuma ko da ba sa shiryuwa zuwa gaskiya haka za ku bi su kaga tambayar tana nuna kada ku bi su akan abin da yake ba gaskiya ba ku dawo ku bi su akan abin da yake gaskiya dai kun gane ko ko kuma ku dawo ku ba addinin Allah ko ku ba abin da Allah ya saba dan Allah ya hutar da mu sai ya ce to ga misalin ma kafirai da waɗanda suke kiran su sai ya ce wa masalul ladina ai wa masalul ma la yace sifatu alladina kafaru sifar waɗanda suka kafirce wa Allah ka masalin ladhi yantu kaman misalin wanda yake daga murya ne kun gane ko yake ɗaga muryarsa gashi ya zo gurin kafirai bimala yasma amma su wa'annan kafiran sai aka siffanta su kamar dabbobi kun gane ko kamar yadda wasu malamai suka ce ai kamar mutum kamar makiyayi ne mai kiwo yana in ya ɗaga murya ya ce ma wato dabbobin da yake kiwo kai ku bari ko kuma ku dakata suna gane me yake cewa sai dai mai su ji ƙara wani zubin sai ya hada da madoki ya doko su ko ba haka ba ba sa fahimta sai dai su ji sautinsa sautin nan nasa da za su ji shi ne zai sa wato su tsaya har ya sarrafa su yadda yake so ko ba haka ba kenan sai dai da bugu to haka wasu malaman tafsirin suka ce suka ce to kamar makiyayi ne bimala yasma da abin da baya ji domin su wayannan dabbobin ba sa fahimta ko da za su ji sauti amma ba za su fahimci wannan maganganun da ake gaya musu menene shi to shi ne za a karanta makafirai ayoyin Allah za a karanta musu abin da Allah ya saukar amma za su ji saƙon amma ba za su fahimce shi mun gane ko fahimta ta karɓa ko da sun ji abin da Allah yake cewa ba su da wato fahimta karɓar wannan ma'anar don su yi aiki da shi mun gane ko sai dai su ji kiran sannan su ji sauti ƙara kira kun gane ko shine bima la yasma illa du'a'an wani da'a shi yasa Allah ya zai siffanta su da su summun su din wato kurame ne bukumin kuma bebaye kun gane ko kenan ba sa ji ji wanda yake mai amfani bukumin ba sa iya magana maganar da za ta musu amfani ba sa iya faɗan gaskiya ba sa iya jin gaskiya umiyun ba sa ganin abin da zai musu amfani ko da sun ganin ba zai musu amfani ba fahim la yaqiluna su din ba sa hankalta wato ba sa hankalta wa'azin da kiran da ake musu wannan sifa ita ce Allah ya sifanta munafikai da ita a farkon sura ko ba haka ba Allah ya ce wa kafare masalul ladina kafaru فمثل الذي cikin surar farkon suratul baqara Allah ya ce sun mumbuku masalhum ka masalin ladhi sawqad nara munafikai Allah ya ce misalin su ka masalin ladhi sawqad nara kaman misalin wanda aka kunna wuta ne ko ba aka ba masalin ladhi sawqad nara falamma adaa'at ma hawlahu yayin da ya haska abin da ke gabansa mun gane ko falamma azaat ma hawlahu zahaba Allah bi nuri mun gane ko sai Allah ya tafi da wato hasken wannan abin da ke ya haska musu da kenan kamar an hasko wuta maimakon su ga abin da ke gaban su sai Allah ya tafi da hasken sa mun ga menene ganin su bai yi amfani ba wata rakahum fi zulumatul la yubsirun sai Allah ya bar su a cikin duhun su ba sa gani wannan munafikai kenan kenan ayan qur'ani da ke sauka maimakon su haskaka su su ɗauki hasken nan sai zamto hasken bai musu amfani shi yasa Allah ya ce musu sun mumbukumun umiyun fahum la yaqilun su ma Allah ya ce musu kurame ne bebaye ne makafi ne wato ba sa gani ganin da zai musu amfani ba sa hankalta wato ba sa hankalta abin da yake sauka gare su na ayoyi na wa'azi ba zai musu amfani kun gane ko kalmar summun jam'i ne na ne al'asammu wanda baya ne baya ji kun gane ko kurma kenan ko bukumun shine wanda baya daidai baya bagana kun gane ko jam'i ne na ne al'abukan kun gane ko umuyun shine makaho ba makafi jam'i ne na makafi jam'i ne na al'alle a'ama kun gane ko makahu to sai a ce umuyun makafi to su kafirai wato kurane ne bebaye ne kuma makafi ne fahum la yaqiluna ba sa hankalta wa'azi ba sa hankalta ayoyin alqur'ani ba sa hankalta ayoyin da Allah yake saukan musu na wa'azi baya musu amfani abinda suka saurara sauraron su bai da amfani kun gane ko in sun gani abu mai kyau ganinsu baya amfanuwarsu in sun ji jinsu baya amfanuwarsu in gane ko in sun gani kuma ganin ma baya amfanuwarsu kan la yaqilun su din ba sa hankalta kenan ba sa hankalta abin da zai amfane su ba sa hankalta wa'azin da ake musu kenan kaga anan wannan aya tana ne kwantar da hankalin wato mai da'awa kai dai abin da ake so ka yi da'awa shiriwa ba taka bace mun gane ko laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha mun gane ko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai dai kai kai kira ka karantas amma sa wa ashriyu wannan yana hannun Allah subhanahu wataala kafin mu wuce wannan gaba kadan mu karanto wato dangane da wannan aya wasu fawaid mala ya ce fa'iza ƙila idan aka ce, mun gane ko, ma waje hussihatu tashbi'i fi kawulihi ta'ala, menene fuskar inganci na kamantawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya a cikin wannan aya, fi kawulihi ta'ala cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa matsalin lazi na kafaru, ka matsalin lazi ya ni'iku bi ma la yasma illa du'a'an wani da'a. Wa zahiruhu, mala ya ce, zahirin wannan aya ko zahirin tashbihi wa zahirut tashbihi tashbihi al-kuffaru bir ra'i wato menene hikima ko kuma fuska ta inganci ta bangaren wato yin tashbihi da aka yi da kafirai da mai kiwon dabbobi sai malai ce kulna za mu ce fihi da idmar idmar taqdir kun gane ko wato a ciki akwai abin da Allah ya ɓoye bai fito da shi fili ba amma wato magabata na kwarai sun karanta dama alkur'ani akwai muhkam wal mutashabi kun gane ko fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu wabtiba'a alfitnati wabtiba'a ta'wil ko amma wa'anda suka imani fa daga cikin malamai warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi indillah ko ba haka ba to abinda malamai matabbata za su yi bincike kuma su imani da abinda Allah ya gani kuma su yi kokari su istinbadi su gano wato wasu abubuwa da bai bayyana ba a cikin alkur'ani suka ce za a kaddara wa misalu ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalin ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma al-kuffari tare da kai da kafirai yadda zamantakewar ku take gane ko haka za ka kaddara a cikin ayar wa matsalin lalina kafa sai ka kaddara waɗannan jumloli ka matsalin ra'i mala'an'a kamar misalin makiyayi ne tare da dabbobinsa da yake kiwo kaga sai ka kaddara wannan mun gabatar da wannan bayanin tun a baya ko ba haka ba to wannan duka malamai sun faɗe shi na karanto muku don ku gani aw taqdiruhu ko ka kaddara wa matsalin lalina kafaru misalin waɗanda suka kafirta ka matsalin baha'imin ra'i kamar misalin dabbobin makiyayi ne mun gane kuma haka duka za ka kaddara kaga la yasma illa du'a'an wanda dabbobi dai ba sa jin jin da zai ba sa jin magana da ne mai kiwon su yake gaya musu sai da su dan gane wani abu na cewa tsawa yake musu musamman ya hada da duka ko ba haka ba in ya hada da bugu suna gane to haka dai wasu malaman suka ce ai aw wa masalul wa'iz misalin mai wa'azi mai da'awa kun gane ko mai yin wa'azi mai da'awa shi zaka kaddara an kun gane ko kenan mai wa'azi ga wa allazina kafar mai wa'azi ga waɗanda suka kafirce ma Allah ka masalin na'iku bahalin kamar wanda yake daga murya ne ga dabbobi kun gane ko yana musu ihu yana musu kuwa kaga su dabbobi ihu da kuwa suke ko ba haka ba haka to kafirai suke jin mai kiran su zuwa ga addinin musulunci haka kafirai suke ji ga wanda yake cewa ku zo ku karɓi ayoyin Allah ku zo ku karɓi shirya ta Allah to ba sa jin wannan kalmomin kawai ƙara suke ji ihu so mun wannan maganganun ba sa musa haka duka malamai gashi nan sun fassara su wannan bayani na ƙarshe ce awwa matsalul ladina kafaru fi da a'ihimul asnam ko kuma misalin waɗanda suka kafirta tare da dabbobi wato tare da gumakansu da suke kira mun gane ko wannan fassara ce amma ba ta kai fassarorin da muke ba wasu malaman suka ce kamar misalin wato kafirai ne da gumakansu da suke kira suke roƙonsu mun gane ko wa masalin ladina kafaru ka masalin ladiyan iko bima la yasma ai kafirai suna kiran gumakansu ko ba haka ba suna roƙonsu ko to kamar su da kafiransu ne ya kasancewa su da kafiransu suke in sun kira ya wannan gumaka afwan kamar su kafirai da su da gumakansu ya abin yake idan suka roƙi gumakan gumakan suna ji gumaka ba sa ji gumaka suna biya musu bukatunsu ba sa bukatunsu gunkin ma da ya ci baballanta na biya bukatu kai ka sassaka abinka kuma ka ce za ka kiraye shi ba zai ci ba to kamar yadda alaƙar waɗannan kafirai take da gumakan da suke bautatawa to kamar haka alaƙar mai kiransu kun gane ko kamar haka alaƙa take kamar masu dabbobi da kuma makiyaya haka take yadda wato kafirai suke kiran gumaka ba sa amsa ba sa jinsu to haka makiyaya suna yi wa dabbobinsu magana ba sa jin abin da suke wato suke dabbobin ba sa jin abin da makiyayan suke faɗi to haka mai wa'azi yadda yake kiran kafirai zuwa su shigo addinin musulunci su bi Allah to su ma haka ba sa fahimtar wannan wa'azin nasa ina jin kun gane ko wannan shine to Allah ya mana sani shi yasa Allah ya ce musu to sun mumbukum umuyun fahum la yaqulu su bebaye ne su kurane ne su makati ne ba sa hankalta domin wa'azin da ake musu baya amfana su Allah ya mana sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نعم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abin da muka azurta ku kun gane ko Allah ya ce washkuru lillahi sannan ku gode ma Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan har kun kasance shi kadai kuke bautata Allah ya ce inna ma harrama alaykumul maitata kadai dai Allah ya haramta muku abin da yake matacce waddama da jini wa lahmal khinziri da naman alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka yanka ba wato aka kira sunan da ba na Allah ba mun gane ko Allah ya ce famaniturra duk wanda ya tilastu yake cikin hali na larura mun gane ko hali na tilas ghaira babin ba yana cikin ta'addanci ba kun gane ko ba ƙetare iyaka ba wala adin ko kuma ba gaira adin gaira bagin ba yana cikin wato zalunci ba wala adin ba kuma yana mai ƙetare iyaka ba to fala isma alaihi babu laifi a kansa inna allaha lalle allah gafurur rahim mai gafara ne kuma mai jin kai wannan ayoyi guda biyu suna da bayanai masu tarin za mu gani za mu fara sai dai abinda muka samu raguwa sai mu bashi zuwa sati mai zuwa Allah subhanahu wata'ala ya kira mu'minai ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka imani kaga wannan kira ne kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ya ce daga kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ka buɗe kunnanka da kyau da ji idan umarni Allah ya yi ka yi ƙoƙari ka gaggauta ka aiki idan hali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka yi ƙoƙari kuma ka nisanci wannan hali to a nan Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wa'anda ku imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa na abin da muka azurta ku kaga a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga muminai su ci abin da yake mai abin da yake mai daɗi za mu ƙara koma tsahayar ɗazu ya yi yohan nasu kulumin tsayi ba ti kulumin mazil abdi halalan tsayi ba mun gane ko to dai mai daɗin da shi ne da irin wancan bayani da muka dole ya zamto halal sannan kuma ya zamto wanda baya cutar mun gane ko shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira shi to wannan wani irin kira ne shin al'amuru ko kuma umarnin yana fa'idantar da wajabci ne ko ko yana fa'idantar da mustahabbanci. Kunga a nan ba muna ba za mu ce dole ne sai kaci mai daɗin ba, ko dole ne sai kaci in ba ka da bukatar ci ba za ka ci ba. gane ko kenan kira ne na mustahabbanci ba na dole ba ne ba tilas domin umarni idan ya zo ana duba amma matukar za ka ci to dole sai kaci ne halatta. idan ta ɓangaren kawai kai tsaye ko kana son ka ci ko ba ka son ka ci dole ne sai ka ci sai mu ci a lokacin da ka tashi ci da wajabcin inda yake neman halal ka ci shine a nan wajabcin zai zama dole amma a ci ɗin a take a nan da ka ji umarnin a ba dole ba ne sai ka ci sai kana da buƙatar ci idan ka tashi cin ne to wani iri za ka ci sai ka nemi halal kuma wanda yake ba zai cutar da kai ba sai ka ci mun gane ko shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ma ma razaqnaku abinda muka azurta ku wannan ke nuna duk abinda yake a ban kasa Allah ne ya azurta mu'mine da shi mun gane ko shi yasa ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun sai Allah ya ce to washkuru lillahi ku gode wa Allah kaga da wannan ayar da muka karanta da wannan ayar da muka karanta yanzu da kuma wannan ayar ta yanzu da muke tafsiri suna da alaƙa can da Allah ya ba da bayani shi ya shimfida ƙasa yake saukar da ruwan sama ya shimfida ƙasa gare mu yake saukar mana da ruwan sama don mu yi noma mu samu arziki ko ba haka ba kaga wannan duk ni'ima ce Allah ya gama da sai ya ce to me fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiya alhalin kuna sani to haka anan ma da yace ku ci mai daɗi daga abin da ya azurta ku sai yace me washkuru lillahi to ashkuru lillahi shine kada ta Allah da bauta na farko matakin farko ke bayan ka ci ka koshi kuma kakkafan dare ma Allah subhanahu wani in yana jin yunwa ko tashi baya ne amma da ka ya ci ya koshi sai shi rantaka ko ba haka ba kaga maimakon da ka cika koshi ka gode ma Allah ta hanyar bautata ma Allah da biyayya ko su wani to daga ya koshi sai shakiyanci to kaga wannan baka gode ma Allah Allah ce yayi washkuru lillahi bayan ka ci sai kuma ka gode ma Allah ashkuru lillahi ba ka ci alhamdulillah ka goge bakinka a'a ka ji karfi kaya alwala ka tashi ka tafi masallaci ko ba haka ba a ga ka yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya baka ka taimaka wanda bai da shi ko ba haka ba a ga cikin abin nan da Allah ya baka ka taimaka wa maƙotanka iyayenka ɗan uwa musulmi ga baki da ka taimaka ma addinin Allah ta kowace fuska ga marayu ka tuna da wani maraya da ba uban shi ya rasu kai ga 'ya'yanka da kai da su kun ci kun koshi kuna jin daɗi to shin ina marayan nan na makocinka ka taimaka masa shi ne a shukuru lillahi washkuru lillah ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ana bukatar ta amma wannan ashkuru lillah shine am kun gane ko shi ke nuna ka gode ma Allah hakikanin godiya aiki da gabbai kai ya aiki shine zaka nuna za Allah zai zai tabbat wato Allah zai san ka mai ka gode masa da gaske kun gane ko wato ku gode wa Allah subhanahu wataala in kuntum iyyahu ta'budu sai Allah ya ce in kuntum in har kun kasance iyahu sai aka kawo kalma wato wacce take tare da hasar kun gane ko iyahu in har kun kasance shi shi kadai ta abudu na kuke bautata kenan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kun gane ko wannan ke nuna ce lalle in ka kasance bawa na gaske mai bauta Allah da gaske in ka ci ka koshi me ya kamata ka yi ka gode ma Allah ta hanyar ibada ta gabbai kun gane ko ibada da abin da Allah ya azurta ka da shi na dukiya da lafiyar da ya baka ta gabbai kai sallah kai azumi da sauransu to in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance har shi kadai kuke bautata mu sai Allah ya cika lissafo wasu al'amura yace inna ma kadai dai abin sani harrama alaikum Allah ya haramta a kanku almaitata abin da yake matacce kun gane ko waddama da kuma jini wannan shine abin da haram Allah ya haramta mu me yasa aka lissafo ƴansu abu kididdigaggu aka ce su aka haramta muku su kadai saboda a nuna muku cewa abin da Allah ya halalta ya halalta muku ba za su lissafo ba yanzu abin da Allah ya haramta su su kadai ne suke iya lissafuwa a cikin cikin hannunka sai ka lissafe su kun gane ko shine Allah ya ce ya haramta muku matacce mushi ko sannan waddama da jini walahmal khinzir da kuma nama alade gane ko wa ma uhilla bihi li ghayrillah da duk abin da aka halattar da shi wato ba ta hanyar sunan da ba Allah ba kenan aka yanka shi ko aka kashe shi da ambatan wato sunan wani Allah gane ko shine abin da aka halatta shi ta hanyar wani Allah kenan aka yanka shi wato da kiran sunan wani Allah shine ma uhilla bi da ghairillah da duk abin da aka yanka shi da kiran sunan wani Allah subhanahu wa sai dai ni Allah ya kawo togaciya ga waɗanda ya wasanzu amma ne amma duk wanda ya tilastu ya zama tilas akan shi ghaira bagin ba yana zalimi ba wala adin ba mai ketare iyaka ba fala isma alaihi babu laifi a gare shi ga waɗancan abubuwa da aka lissafa aka ce haramun yana cikin daji tsanani ya yi tsanani gashi zai mutu babu abincin da zai ci sai ya ga mushe ya ga abin wato mataccen wato mataccen mai za mu ce mataccen rago ko mataccen alade duk da ya mataccen abin da aka haramta kun gane ko sai ya ɗauka ya ci ya gasa ya ci abin da zai ki wato zai kare shi daga jin yunwa kada ya mutu kun gane ko to ba laifi ko ya ga jini da skararre wanda jinin da ake magana a nan kamar yadda za mu zo a tafsiri wato jini wanda yake na ana yanka dabba yana zuba to shi haramun ne ka tara ka daskarar da shi ka ka soya ka ci amma za mu zo abin da sunna ta halatta akwai waɗansu jini da waɗansu abubuwa matattu da ba su idan sun mutu babu laifi mutum wato ya ci Allah ya halatta su da mataccen wato kifi da kuma fara mun gane hadisi ya tabbata hakanan jini kamar jini guda biyu da hanta da saifa mun gane ko ba saifa ta kuɗi ba mun gane ko akwai wani abu da yake kama da hanta to shine su ma an halatta su za mu zo mu karanto hadisi to su ne wanda idan mutum yana cikin hali ya tilastu yana cikin wani hali ba abin da zai ci na halal sai wa'annan din yana iya ci dan ya rayu amma ba yana da azzalimi ba kuma ba yana mai ketare iyaka ba to anan fala isma alaihi ba shi babu laifi a tattare da shi in ya ya gasa ya ci abin da yake haramun ne iya bukata kun gane ko banda ketare iyaka inna Allah lalle Allah ghafuru ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne wato za mu karanto koda hadisi guda ɗaya cikin abin da ya shafi wannan ayoyi sai mu zo sati mai zuwa mu tashi a kansu bayanan suna da yawa a dangane da wato waɗannan ayoyi da muka karanto hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da Allah ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibatikum ma razaqnakum ko ba haka ba ku ci da abin da yake kyakkyawa cikin abin da muka azurta ku ko na daga abin da muka azurta ku mala yace al muradu min at tayyibati rizqul halal kana abin da ake nufi da tayyibat yadda da shi ne arziki na halal abinda Allah ya baka na halal to ka ci daga gare shi bada ya ce fa kullu ma ahallahu Allah fa huwa tayyib duk abinda Allah ya halatta shi to shine mai dadi kun gane ko wa kullu ma harramahu Allah ko ma harramahu duk abinda Allah ya haramta shi fa huwa fa huwa khabithun to shi wannan dauda ne da tini kun gane ko abu ne wanda yake mara kyau sai ce kala umar bin abdulaziz kuna ji ana wani babban sarki da aka yi mai adalci ko ba haka ba ɗaya daga cikin umara khalifofi da aka yi umar bin abdulaziz allah ya kara masa yadda ya ce almuradu ya ce tsayibul kasbi abinda za a fa'idantu a wannan aya kulumin ya yi wallazina amalin kulumin tsayibati ma razqanakum yace at-tayyib da abin da zaka fahimta na tayyibul kasb wanda yake kyakkyawa wajen nema an ba hanya da kyau ta kwarai an nemo shi kun gane ko ba ta hanyar sata da ciwa-ciwa ba da wururu aka samo shi ta hanya mai kyau ta hanyar halal aka samo shi la yace la tayyibul da'am ba wai yana nufin kawai mai daɗi a ɗanɗano ba a tayyibul kasb kun gane ko wa yu'ayyiduhu hadithu sharif wannan aya hadisi ingantacce hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama yana wato fito da wannan aya daidai yana karfafa ta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allaha tayyibun lalle Allah wato tayyibun Allah kyakkyawa ne mai tsafta mun gane ko la yaqbalu illa tayyiban Allah kuma baya karba sai kyakkyawa mai tsafta kun gane ko yana Allah kyakkyawa ne mai tsafta ko ba haka ba sannan la ya qabalu illa tayyiban baya karba sai kyakkyawa tsaftatacce kun gane ko sai ce wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi al-mursalin kuma lalle Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi ne Allah ya umarci manzanni za mu ji abin da Allah ya umarci manzanni qala fa qala Allah yace ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga dada dan abin da muka azurta ku wa amalu salihah yi aiki na gari ga Allah ya umarci muminai da su ci mai daɗi ko na alal ko ba haka ba kuma ya umarci manzanninsa su ci mai kyau kuma su yi aiki na gari kuma a can da Allah ya ce ku ci mai kyau sai ya ce mai washkuru lillahi kaga ga aiki na gari shi ma kun gani to su ma manzanni da aka ce su ci mai kyau sai aka ce wa amalu saliha su yi aiki na gari wa qala sannan Allah ya faɗa a wata aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ku ci daga dadada kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada abinda muka azurta ku wannan aya da muke cikin ta hadisi na manzo Allah muke karanta thumma zakara rajul sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum shine thumma zakara rajula sannan sai manzo Allah ya ambaci wani mutum ya tsiru safara wannan mutumin ya yi balaguro balaguro mai tsayi ya yi tafiya mai tsayi wato ya yi balaguro mai nisa kunga sai ce aci asa a gabara wannan mutumin ya yi ƙura ya yi gizo wato ya wahala a cikin tafiyarsa ma'ana ke ya mutu ya daihi ila sama'i yana ɗaga hannunsa zuwa ga sama haka zuwa ga Allah ke domin Allah yana sama sai yake ɗaga hannunsa zuwa ga sama yana cewa ya rabu ya rabu ya ubangiji ya ubangiji amma sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haram abincinsa na wanda yake ci haramun ne na haram ne wa mashrabahu haram kuma abin shan sa haramun ne wa malbasahu haram abin sanyawa sa tufafin sa haramun ne wa guzziya bil haram kuma an ciyar da shi da haramun sai manzo Allah ce fa anna yustajabu lahu ta yaya za a amsa masa addu'arsa gane ko a nan za mu dakata sauran bayanai sai Allah ya kai kawai abin da zan kara da shi wannan matafiyi ya cika wasu sharuɗa na amsa addu'a duk saruba na amsa addu'a wanda Allah yake amsa maka addu'a ya cika su amma kuma kai tsaye kuma ya saba abubuwan ya samu kansa a cikin abubuwan da ke sa a ƙi amsa addu'a na farko halin tsanani halin balaguro afwan mutumin da yake halin balaguro ana sa ran amsa mishi addu'a in yayi addu'a na farko kenan na biyu yana cikin halin matsi ash'as a gabara yana halin wanda yake cikin hali na matsi Allah in ya roki Allah Allah yana amsa masa amma yujibul mutarra idza da'a wa yakhshu su'a ko ba haka ba kage yana cikin tsanani abu na uku ya ɗaga hannunsa sama shi ma yana daga cikin sababi da ke sa a amsa ma Allah abu na hudu shi ne ya cinga cewa ya rabu ya rabu kira Allah da ya rabu ya rabu yana sa a amsa maka addu'a in gane ko domin annabawan Allah duk da ya rabu ya rabu rabbana rabbana duka da shi suke kiran Allah subhanahu wataala kun gane ko yana daga cikin sababin addu'a amma kun ga bayan wannan sai manzo Allah ya ce abincinsa haramu abin shansa haramu guzurinsa haramu kuma an ciyar da shi haramu sai ce fa an nashi ta zabu ta yaya za a musa masa addu'a cin haram yana sa a ƙi karɓa addu'a ka in gane ko sanya haram yana sa a ƙi kamsa addu'a ka cin haram yana sa a ƙi amsa addu'a ka in gane ko guziri da haram yana sa a ƙi amsa addu'a wannan za mu tsaya a nan idan mun zo sati mai zuwa sai mu tashi akan ƙarin bayani da yake a cikin wannan hadisin domin wasu za su ce wannan hadisin wasu malaman suna fassara wa guzziya bil haram yana yaro an ciyar da shi haram sai suka ce to ya za a yi da ayar da take cewa wa makun na ma'azzabina hatta na ba su shine wato shek usaimin a cikin sharhin da yawa arba'un hadis hadisin daman na goma ne a cikin arba'un hadis in ka koma ibn imam Sheikh Uthaymeen ya yi sharhin hadisi ya ce wa guzziya bil haram bi amali ghayri a ba kana yaro ba a yanzu a halin da kake girman ka sai mutum ya yi sata sai ya baka shi ka san barawo to yana sa a kyamsa addu'a duk da wasu malai za ku ziya sun ce ai halal ne ko eh to an za halal ne ka je ka ci amma kuma ya sababa ma a kyamsan ma addu'a kai a gurinka da ka ci kayan sata wani ya sato kuɗin gwamnati ya baka ka ci lallai kai da aka baya halal ne ba kai ne barawon ba to amma kuma zai iya sababa ma a kyamsa ma addu'a shi akwai amfani wannan ba su da amfani za mu zo dai mu ƙara bayani saboda kan ja lokaci akwai tambayoyi ga sha na ƙara minti goma abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa za mu tashi akan wayannan ayoyi sai mu karasa bayanai da ahkam ɗin da ke cikin su akwai hukunce hukunce da dama a cikin wayannan ayoyi Allah ya mana tawfiq سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك